الدين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yau asabar abubuwan yau laraba a jirin da biyar ga watan jumada al'akir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan ashirin da ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya da rafi na ɗari da arba'in daidai za mu tashi tsaya da rafi na ɗari da arba'in da ɗaya kuma mun zo gangara insha Allah ta'ala na littafin muna tsara insha Allah kafin azumi za mu kammala shi um muna cikin kitabul wudu inda za mu tashi haddul ridda ko muke cikin haddul ridda malam yana bayani akan haddin wanda ya ridda yana musulunci ya bar musulunci ne hukuncin sa musulunci za mu tashi daidai gabar da malam yake faɗa shafi na ɗari biyar da saba'in da uku cewa at-tahziru min at-tasarru'i fi takfir ana tsoratar da mutane don gane da saurin kafirta mutane sauri sauri kace kawai ka kafirta mutane wannan aiki ne na kawari kawari da shi ne wato wannan dabi'a wanda za ka ga Allah Allah ce kafirta mutane to ba dai dai bane to shine ma ne ke kala imamu shaukani imamu shaukani ne lailul awtar da sayyidul jarar da wato littattafai da dama wannan ko fatahul karir na tafsiri yana da littattafai da yawa yana faɗan cewa inni lam katani anna al-hukm ala rajul muslim hukunci dangane da mutum musulmi ala rajul muslim bi khurujihi min din islam kawai ka ce wani ya fita daga musulunci sai yake wa dukhulihi fil kufri da shigar sa kafirci la yabaki li muslimin baya halatta ko bai kamata ga musulmi ba wanne yu'minu billahi wal yawmil akhir duk musulmin da ya imani da Allah da ranar lahira bai dace ba an yi kudima alaihi illa bi burhani ya gabatar mada irin wannan zancen ka cewa ne ya fita daga musulunci in ba da dalili ba awdaha min kamtin nahar wanda yake a fili dalilin da yake a fili fiye da rana wato lokacin azahar idan azahar ta yi rana ai ba wanda zai fita an kare masa ta fito gaba ɗaya ta wuce tsakiyar sama to biye da wannan sai ka samu dalili biye da kullowar rana lokacin azahar faqad sabata fil ahadith al marwiya ya tabbata a cikin hadisai waɗanda suke waɗanda aka rawaito min tariqi jama'atin min as-sahaba waɗanda aka rawaito daga hanyoyin wasu jama'o'i daga cikin sahabbai anna man qala li akhihi cewa duk wanda yake wa dan uwansa musulmi ya kace ya kai kafiri fa kad ba ajiya ahaduma to kalmar za ta yake ta yawo akan jibi ka je kanka ta dawo ta je kanka ta dawo haka sai ta je kan wanda ya dace sai ta zauna saboda haka kaga wannan kuskure ne fa biya ji al ahadith ya zo a wannan hadisin cewa ma warada maulida a azamu zajira waɗanda suka bujuro waɗanda suke mabiya girman tsoratarwa suna tsoratar da musulmi cewa kada ya rika gaya wa ɗan uwansa irin wannan kalmar baka ga imam malik cewa yi ko sabani ka samu da mutum sai kace maza ai na gode Allah ni ko ya san ina da uba to ka zagi ka ga ya mutum bai da uba kenan a musulunci imam malik yace sai an ma haddin kasance sai ka tabbatar da wannan kalmar da ka faɗa rago da Allah ba karuwa ba ce suna faɗa to kina nufin ita karuwa to sai an kai an aka kai shi kotun musulunci inda shi a bayi da wato mazhabin malikiya sai an hukunta ta to kan sai an kiyaye harshe wanda za ga ɗan siyasa a ce wani sojojin baka je mutum ya ji ya saki baki sai wani ya zo ya kai ƙara ka ga ya zo yana ta ko ya bayyana shi karatun mu na jiya to saboda haka shine to karkan Allah azza wa jal nan ne ko yawa sai ce wa akbar wa aizi min at-tasarru'i fi takfir kuma hadisan sun zo mafiya girma dangane da abin da yake akowa a ji wajen yin saurin kafir da mutane kan ba kawari ne yanzu ka bata man rai kawai sai kafirta ka bacin rai kawai yanzu tsakanin ka da shi su ne wasu wannan ɗabi'a waɗanda Abdullahi da Abbas na gaya muku ya ta fama da su ya je ya zauna tun safe har dare suna muƙabala ya ja aya su ja domin alaran mumini amma ban san aya ba ban san hadisi ba ban san fiqh ba eh Qur'ani zalla a yalla bai zanna bukai saboda haka wannan shine abin da ya kamata a a kiyaye su kawai wato ɗan tsalaka su asalin ɗan tsalaka su kawari jawari su suka fara wannan an gane ko to shine yake cewa wa qarqara Allahu azza wa jalla hakika ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa walakin man jara bil kufri sadra sai dai man jara bil kufri sadra wanda ya wato ya bayyana kafirci ya koye kafirci a cikin zuciyarsa ya zauna ya kane kane ya ayan nan take asalin cewa man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha ala haliku akan ammar bin yasir ta sauka asalin aya ammar bin yasir a gaban sa aka ce mahaifiyarsa Sumayya Abu Jahil ya dau baki ya taka a farjin da ta mutu sannan aka damu mahaifinsa Yasir aka sa dawakai suka tsinka shi kuma ya zo zai hijira aka kama shi wato aka tare shi aka ce sai ya ga Annabi Bakar magana yake ba da abun yayi yawa wahala sai yawa sai ya faɗi kalmar da suke so ya faɗa addini bakar magana ya ga ce da ka faɗi wannan da dindin mun kyale ka da yazo yana kuka gaba annabi alaihi salatu wasalam sai annabi yake da shi yayin da kake faɗan magana ya kaji domin aya ta sauka Allah ya ce man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah min ba da imani bi bayan da yana da imani illa man ukriha kaga can gaba za ka dauko ba alaihi ghadabun wato azaba wato ta tabbata a gare su da kuma bujin Allah da azaba mai radadi ta tabbata a kan sai Allah ya ce walakin man kara bil kufri sadra sai dai wanda ya ajiye kafirci ya bayyana kafirci a cikin zuciyarsa to wannan azaba da radadi sun tabbata a kan an an fahimta da kyau ko yawwa to shi ne anan yake cewa walakin man kara bil kufri sadra shi ne azaba da bujin Allah ya tabbata a kan wala budda min ikrahi sadri bil kubri babu makawa wanda ake so za a wato tura wa lambar kafirci sai wanda ya kudin sai kafirci a cikin zuciyarsa yin jari ya har yake bayyanawa wa tumaninatul qalbi bihi zuciya ta kan da wannan kafirci kala annabi ya tambaye shi ya ya kake ji yace wallahi ya rasulullah tun daga kaina har kasan kafata sai nake da imani sai in sun dawo ka kuma maimaitawa domin kalmar da ya fara hanyar da ba iya ba har cikin zuci bane bisa annabi ya ce inna la tajawaza li al-ummati al-qada'a wa nisyana wa mastukrihu alayhi Allah ya yi wa al'umma ya yi wa al'umma ta abuwa inda ta yi kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana inda ta yi kuskure wato zina al-qada'a wa nisyana an gane ko in nasina aw akhtana kaga guda biyu kenan da mantuwa da kuskure Allah baya kama musulmi a kai wa man tukrihu alayhi da wanda aka tilasta ma shine misalin da muka ta bayarwa um shekarun baya da aka ta faɗin yalwancin da mutum da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ya ga sai rika yin wani abu sai a dafa naman kari da alaji da burkutu in musulmi ne kai ka zo wucewa a tare ka ce kulu wa shirabu ka cika ta kaga wannan istikrai ne mutum ya ci ya ga kake idan ya ce ga kuma Allah ya hana to amma istikrahi ne ba komai in ya gaba zai yi jihada ba in ya ce ga shi kenan Allah ba zai ba komai ba an fahimta da kyau ko to shi ne wannan irin sa kamar yadda suka kawo anan wasu kunin nafsi ilayhi da nutsuwar rai da wannan abu ranka ya nutsu cewa wannan kafircin da kai kai ba daidai ai komai ba komai kamar yadda wasu ke faɗa yawwa sai ce fala tibara bima ya kawo min tawari ba za a yi ijibari ba za a lura da bima ya kawo dangane da abin da yake afkuwa min tawarikin dangane abin da ake kira tsari shine abin da zai karsu an gane ku eh yawa ya kudo wato tawarik da aqaidi shari to abin da zai fado ma na daga kudin ta kudin na shari lafiya ba ma ajali musamman ma mutum yayi akan jahili yanzu kamar wannan hadisin da wani saboda tsaban murna Allah ya dawo mana dabbar sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga wannan ai zabo ne ta barka za ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangiji sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki a sa aminci da tilfarashi ya yi kuskure kaga kuskure a kawo shi wannan ba ganganci ba ne bi mukhalafati hali dariqil islam saboda karbar da mutum zai faɗa a bisa jahilci ta li dariqil islam wanda take a hanyar musulunci wala jibara bi suduri fi ayi bi suduri fi ayi kufri bala ina kari da wato kiradan aikin waɗanda yake ya yake kafirci karara mutum ya yi aiki na kafirci amma lam yurid bihi ba ilimi wanda ya yi aiki ba haka ya nufata ba wanda ya yi aikin ba haka ya nufata ba har yanzu aka sai kul islam ya faɗa yace akwai abubuwan da ku kuke yi wanda in ni na yi su na kafirta amma ku jahilai ne ba ku san su ba ku ba ku kafirta ba an fahimta da kyau ko yawwa yace in ni na yi su wannan yanzu na kafirta yace amma ku ba ku kafirta ba domin ba ku sani ba to shine ma da yace fa'ilu al-khuruj an al-islam wanda idan mutum yayi zai fita daga musulunci ila millati al-kufri ya koma tsari turba ta kafirci wala tibara bi lafzi talaffuz bi talaffuz bi al-muslim ba al'akari da iya kalmar da musulmi ya fada yadullu ala al-kufri wanda yake nutar ra'u da kafirci wa huwa la yakunu ma'anahu amma bai san ma'anar ta ba shine misalin da ne muku cewa kafin da ya wuce kaga irin wannan kalmomin mutum ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne. Da yawa masu waƙoƙin wata baiwa Allah muna wannan magana take ita ta hada da waka amma ba ta san nake to Allah ki da wani laifi amma yanzu an ana gaya miki cewa idan kika kurince wannan abun to kuskure idan kana nufin a sha ruwa giya ba laifi ba ne to ka ka halatta ne haram halatta haram kuma mun biya a baya kafirci wanda ya zo yanzu yana shan biya amma ya da haramun ce kawai ja yake to mai zunubi ne ba kafiri bane wanda ya zo yana zina bai halatta zinan ba shi ma mai zunubi ne ba kafiri bane amma wanda ya zo yake ta halatta kamar da wasu psychologist har na suke cewa ai ya kamata mutum in yana da mata ya ƙara samun wata a waje domin ta gida ta bata mar da yake ta kwantar da hankali ana legalizing abu kaga wannan kafirce idan kai da wannan an fahimta da kyau ko to shi ne abin da malai yake gaya mana anan cewa fa in kila ma hukumul muslimin ladhi yajri kaji misali idan aka ce da kai yayi hukuncin musulmin da yake zina wa yajrabul khamra kuma yake shan giya wa ya kullu riba kuma yake cin riba riba kowace da ya da kanwar da kanwar duka yake ci fal jawabu amsa shine inna hadhihi min kaba'ir dhunubil mulika sai ka ce da shi wannan suna cikin manya-manyan zirbai masu halakarwa ijidani bu saba al-mubiqat to tana ciki taslimu fa'ilaha ko fa'ilaha wanda take tufe shine asalbu wanda take tufe wanda yi istiqaqat min mu'min al-mutlaq ba za ka yi mu'mini sakakken mu'mini ba ce wani mu'mini ne a ba za ga ba ya ayyuhal ladina amanu aka faɗa bane amma ya ayyuhal muslimu da yana ciki yawa to shine abin da malai yake me yasa wa tujibu lahu al-fusuq za a ce mar fasiki wal isyan kuma mai sabo ya ce kira da fasikanci na ba ku wannan misali a karatun mu na adabul mufrad cewa al-fisq shine ina mangwaro da bin aka ciyo mangwaro aka ba yara a gida wani yaro za a ga saboda jinjani ya towa ta jiki da ya za ku ɗi sai ƙarshe bai san san da kwallon zai fito ba to wannan fitowar ta kwallo shine al-fisq al-khuruj an ta'atillah fita daga yi wa Allah da'a shine fasikanci yawwa daga lokacin da mutum yayi wani sako a lokacin sunan sa fasiki har sai ya fita daga cikin sa ya ayu allazina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyan fatasabbat idan fasiki ya zo muku da labari duk ba da take fa an ka zo da labari to a lokacin sunan ka fasiki sai an tabbatar da domin wanda aka saukar wa ayat sahabi ne sai kuma ba kai shi ba to a daidai lokacin da ka ka labarin ba za a yi da cewa ba fasiki bane kai sai ya tabbata cewa labarin gaskiya ne to kaga anan ba za ba la yuqalu bi haqqi murtaki biha illa fasiqun ba abin da za a faɗi za a faɗa dan dai da haƙƙin mai wannan laifin ba sai a ce masa fasiki kawai asin mai sabo wa tujibu lahu hadda sannan haddi ya wajaba a kansa al-majru'u fi al-majru'u fi dunya wanda ake yi a duniya eh wal hukumata bil akhirati sannan za a mar hukuma a lahira idan lam yuqam alayhi al hadd idan ba a tsayar mar da haddi ba a duniya walam ya kuma bai tuba ba ko za abun biyu ne idan mutum ya yi laifi a duniya ko dai ya tuba Allah ya yaje mar ko kuma ai ba haddi an kama shi zai iya yiwa mutum ya yi laifi ya je ranar alkiyama kuma Allah ya kama shi da laifin me yasa saboda ya tuba tawbatar nasuha kuma Allah ya karba akwai wadanda Allah zai musu kira da'ima ranar alkiyama ka gama laifi a nan duniya gaba daya ba wanda ya sani da an ji ranar alkiyama sai Allah ya ce da kai kai da shi domin ranar ba ta tinta sai Allah ya ce da kai ka san kai min kaza kai kaza kai kaza kai kaza ya ubangiji na yarda kuma ba wanda na gaya wa ba wanda na bayyana wa kai inda ya ubangiji na yadda sai sai ce yadda na ruba ma asiri a duniya je kai yanzu ma na yaje ma Allah ka sa mu a cikin to saboda haka kaga akwai wanda Allah zai wannan rigar ya ruba musu asiri shine Allahumma sunna bi tashrikal jalil fi dini wa dunya wa akhirah to Allah ka ruba mana asiri duniya da lahira domin kowa mai sabo ne man nukisha hisabu udiba duk wanda Allah zai mace yake da yake a kulkulin jirana da kiyama to sai Allah ya azurta shi sai an azabtar da in dai sai kirbe ke da raya ba to yi za kullun rahamar sa kake ne ba cewa ya lullube ka da rahamar sa to shi ne abin da wanda ya ga mana anan yake to kaga idan mutum ya tuba shi kenan kuma an kama shi a duniya an wanke shi to duk haka da yake yawa ba Allah bane su hube shi cewa ya zasu nan nan an gawa da ita in dai an yi mar haji shi za su mai suga da biya duk babu wannan laifin da Allah zai kama su da shi to shine ma ne yake lakin la taj'aluhu kafiran la taj'aluhu kafiran ma dama bi dambihi mukalla ba za ka taba kiransa kafiri ba mutukar wato yana mai tabbatar da wannan zulubin nasa ba kafiri bane akan kansa ya da kullun zaka ji aina a kama addu'a da yawa ɗayan shayi shayi za ku wani wallahi yana so ya dira shi ma abin ya yi to ya yi da laifi amma wanda ya zo yana so ai ba laifi bane ba komai ya halatta idan ayan ma ta haramta kaza amma wanda yake jin abun ba daɗi ko in ya gauke ya kuya to ya da laifi an gane ko to wannan shine abin da yake yake yake dangane da wannan to shine malai yake wa bi khala'ihi mu'ajriban wani za ga yana faɗan laifuffukan ba cewa nayi laifi kaza nayi kaza gaskiya baba ya kamata ba ma aji abun nan ba eh kwarai kuwa yana faɗa cewa abun nan fa kallon mu duk ba da girma akwai cikin su akwai da zaka ji suna faɗa wayannan an fahimta da kyau ko yawa to kaga yayi da laifi to shine ma da yake wa hada huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan shine magana ahli sunna wal jamaa cewa me laifi ba kafiri bane laifin ka mutakar kai da laifi kana da mai laifin ka to ake kuma ya ga ga muku shi mai laifi to to da yake ake haka ne ko to da yamar ake ba ba ba ne masa ake ba sai yin zarge domin wato wani abu da yake kan idan ya koma zuwa ga Allah haka bai san wato irin yadda Allah zai hukunta shi ba to shine ma da yake cewa wa za huwa qawlu ahli sunna aw khilafan lil khawari wal mu'tazila sabanin kawarijawa da mu'tazila wa man salaka sabilahum al batil don da suka bayyana su tabarna yasa yace fa innal khawarija yukaffiruna bil dhunub domin kawarijawa duk wanda ya yi zunubi sau ɗaya kafiri ne sau ɗaya kana yin ƙarya sau ɗaya ka zama arni a gurin kawari shine wato za ku ga wai sun gama kakkashe musulmi sun dawo wai wai suke tambaya akan hukuncin jinin sauro a jikin rigar mutum mai hukuncin jinin sauro ne taba ba bayan sun sun kakkashe jama'a jikin jinin jini amma jinin sauro ne suke tambaya ba ma jinin mutum ba saboda lalacewa irin da kawari jawa to su a gurin kun san dalilin su aya suka tafi ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها شنو الدليل؟ ايه da kuma wata a cikin bakara ulaika hajjata amaluhum fid dunya wal akhirah fi da ita saboda haka su ne dalilan cewa ba za a fita ba ba za su ba to shine ba da yake cewa a to wannan shine sannan kuma wal mutajila da mutajilawa ya da aluna fi manzilati bainal manzilatayn to kuma ɗan duniya sai su ban mutum su ce in kai kariya sau ɗaya to kana manzila matsayi wato mataki wato a mataki guda biyu kai ba a duniya ba kai ba a lahira ba abin da ke nufi ya ni shine bainal islami wal kufri fi dunya kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba in dai kai ƙarya kana yin ƙarya sau a gurin mu'tazila kai ba arne bane kuma ba musulmi bane domin a gurin mu'tazila haka mutum ne wa ma bil akhirati bar ku duk yadda suke suka ce amma in aka je lahira sai tafiquna ma al qawariji bi annahu mukhalladun bi dhab amma ana zuwa lahira mutu a wuta zaka dawo ba kuma ba dinya ba kafa baya kenan a duniya ne suka daga ma kafa cewa kai ba arne ba kai ba musulmi ba amma a lahira dan wuta ne kai ba fita ne ba mun jin da gawali ai sai ne sai ne ko da ba ta kwace wai wani kirista ya kai musulmi kara akan ya ce masa kafiri me ake kiran sa alƙali ba ta kwace ya kalle shi yake kana sallah ya ce a'a kai kalma jada ya ce ya ce an ne kake kuma yi wani kwanan kwanan ya ce an ne kake da alƙali yawwa saboda haka wannan jini to kaga haka su kawari kawari jawa kaulan wahidan su kuma mutan da lazin ka dan tsagawa ka ba amma kiyama kamar yadda ka san kiyama ta cewa ba mutum ba zai fita ba to shine ma ne yake ga mana anan wa qawlu ta'ifatayn ba'id wayannan tawaga guda biyu gaba ɗaya barna suke magana su gaba ɗaya suke ne bil kitabi wa sunna alqur'ani da hadisi wa ijma'i salatul umma da ijma'i kuma na magabata na al'umma musulmi to kun ji wannan matsalar rijamin gaba da yake yanzu sauran ƴan tawaye kitabu ahlul badri ya kar ƴan tawaye su kuma ƴan tawaye kamar waɗanda suka kace da Ibn Usman ƴan tawaye ne kun san me ake kira tawaye shine a rada shugaba ku ce ba ku yadda ba shine tawaye sai da Usman aka ce yake kewaye gidansa sai da ya kwana 41 ko da wani abu suna na ji butatan lafiya gaba ɗaya ba sahabi ko dai a suka kewaye gidansa ba abin da bai gaya musu yake musu kun san cewa ni shirkin annabi ne suka ce mun sani ina cikin mutum hudu waɗanda suke kalli ko ko annabi suka ce mun sani annabi ya bani yayan sahabi yake inda wata zai kara mun suka ce mun sani annabi ya ce waye zai sai wata rijiyar da kafirai suka rike suka hana da dukiyarsa Allah ya ba shi aljanna ni na siyayi suka ce mun sani ya rika lissafi guraren da Allah ya bashi aljanna da wanda wanda ke duk mun san wani wallahi wallahi ba kyale jiwa yana karatun alqurani kuma kullun azumi azumin nafila yana karanta qurani ta hauro suka yanka shi da ubi akbadu udwani sujud bi yukatiya wallaila tasbihan wa qur'ana inda asan yana karatun alqurani malam suka yi masa wannan abu Allah ya kawo to shi ne illa kan tawaye to bari ku ji kitabu ahlul badr ya kar yan tawaye su kuma yan tawaye Allah ya bada damar ayati saboda ne wa in ta'ifa kana min almu'minin qatalu fa aslihu fa in badati lahum albadr wujub nasl khalifatin linnas wajibi ne wajibi ne wato a girmama kaliban da aka dora wa mutane kuma wajibi ne kai da cewa akwai talibanci a cikin al'umma Allah bai yarda a tafi karaji ba ba Allah bai yarda da wannan ba cewa karaji ne ne ga annabi yace in za a tafiya mutum uku to dole a samu shugaba ne to da ba a san tafiyar karaji za ku ji irin karatun da malamin yake kawowa cewa hatta abin da ya shafi shugabanci kala kala sai da ya kawo kowanne ba dokokinsa cewa wanda za a zo bayan an gama kamar yadda muke faɗa yanzu kaje za a yi zaɓe za a yi nan da kwana arba'in za a yi zaɓe kowa yana da ra'ayinsa na wanda zai zaɓa to amma ka sani cewa daga zarar an gama wannan zaɓen ba ko da ba ka yi mutum hakki ne kuma a kan ka kai mar addu'a domin kai ne a ƙasa imam ahmad ya ce da za a aka tambaye shi cewa da za Allah zai amsa ma addu'a guda ɗaya karɓaɓɓiya a ce da kai me za ka roƙa sai ce shugaba zan wa sai mutane suke mamaki yake ba ku bari shi karatun bane idan shugaba ya gyaru to za ka zauna lafiya idan bai gyaru ba kai ya kasa yanzu duk matsala ta faru a cikin kasar da take kasa wata musiba ta faru kafin ka ce me wannan shi ya fice daga kasar kai ne a kasa wallahi tallahi to shi ne irin wayannan abubuwan wasu musamman matasa in bana bakwai ba sa gane wannan shi za ga manya kuka ɗauko abu shekara hamsin sittin biyar da sittin za ka ji suna magana ku yara ne to ba ku san ƙarshen abu ba farkon da kuke kallo kawai an fahimta da kyau ko to shi ne to shi ne malai yake qala Allah ta'ala wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki yake gaya wa malaiku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasa wanda zai wakilci ni qala al-qurtubi imam al-qurtubi a cikin al-jami' li ahkam al-qur'an yace hadhihi al-aya wannan ayat da kuke gani aslun fi nasl imami imamin wa khalifatin wannan kuka take nuna cewa lallai a kafa jagora halifa da kuma jagora yusma'u lahu wanda za a rika sauraron maganarsa wa yuta'u kuma a rika mabiyayya ku daga wannan kalmar za ku gane muna cikin matsala yanzu a arewa ya zai zo ce gaba ɗaya ni da biyu babu gaba ɗaya ya kalli kawai wannan gurin ya ce kowa ya nan babu kun san da kai wannan kalmar kawai kun san muna cikin matsala cewa hawa hawa muke yi ba daidai yake tafiya ba an fahimta da kyau ko sannan litajini bihi alkalimatu litajini bihi alkalimatu dan kalma ta hadu a tare da shi wa tanfudu bihi aqamul khalifa sannan a zartar masa da hukunce hukunce na khalifa wala khilafa fi wujudi zalika bayna al-umma babu sabani wajen wajabti samar da shugaba a cikin al'umma wala bayna al-a'imma ko kuma wajen jagorori sai Imam Malik Shafi Abu Hanifa duka al'aimma din nan ba wanda yayi sabani akan cewa wajibi ne a zama da shugaba babu illa ma ruya anil asam in banda abin da aka rawaito daga al asam ne asam daga sunan da gani matsalan ba da aka samu ko kurma kurma wanda baya ji rajulun min kibaril mu'tazila kaji wani mutum ne daga cikin jagororin mu'tazilawa wanda mun faɗi yadda suke su kuma shine kawai ya samu aka samu sabani a gurin sa wasu muhu abubakar sunansa abubakar ai su kana ani shari'ati asab kun yi abin da yasa ake ce ma asab saboda shi ya kurce wajen jin shari'a musulunci da abin da shari'a ta zo da shi ba ruwan sa da shi sa ke ce mar asab asab kurba wa kadalika kullu man qala bi qawli haka nan duk wanda yake ya dauko magana irin ta da shi ba asab ne وتبعه على رأي يبيوج أكان رأيه ومذهبي لمذهبك يجمع أصمي ودليلنا قول الله تعالى دليل مجيني فدن الله إني جائل في الأرض خليفة الله يأتي ذن سنيا خليفة لا أبنك وقوله تعالى يا داود يا كي أنه داود إنا جعلناك خليفة في الأرض للي موزا مسنيا خليفة أبنك وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا Allah yake Allah yayi wanda suka yi imani alƙawari minkum daga cikin ku wa amilu salihati kuma sai ayyuka da kwarai da taklifan da hukun nabi Allah ya musu alƙawari zai mutu ne zai sanya musu kali zai sanya su zama kalibobi a bankasa su za su zama kalibobi a bankasa an yi ja'alu minhum khulafa kaji abin da ake nufi zai sanya musu halibobi a bankasa ila gairi zalika min al-ayat zuwa ga wani haka daga ayoyi ayoyi da yawa amma wannan misali aka bayar wa ajma ajin sahabatu ala taqlid as-siddiq ba'da ikhtilafi sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan ne wato gabatar da sayyidina Abubakar bayan an yi sabani bayan sabanin da ya afku waqa sabanin da ya afku bainal muhajirin wal ansar tsakanin muhajirun da lansarawa fi takifati bani sa'ida a wajen fannin shine takifa wajen rumfatar kabilar banu sa'ida bid'a'i wajen ayyana kun san lokacin da Annabi ya bar duniya shi za a kai yanzu shi aka binne Annabi na ran Laraba mun yi wannan karatu da kuma da kuka yi ranar Laraba ki saboda abubuwan da suka faru al'amura sun faru ya rasu ranar Litinin sannan kuma an binne shi ranar Laraba mun yi wannan bayanin da ku saboda abubuwan da suka faru akai a komo sai na wakar yana can gonarsa an ce yana gidan amarya ce ya taho ya samu labarin suka ba rediyo ba ce ba media ba ce ya zo ga abin da yake faruwa sai na Umar ya tsare mutane ya hana kowa faɗin cewa annabi ya rasu a sai da yazo yana zuwa ya gane abin da yake faruwa ya wuce ko kuna shi ne ba ya shiga gidan yana shiga ya je buɗe annabi alaihi salatu wasalam yana kwance a ɗakin na Aisha yace idda hayyan wa mayyitan yace kanshi take lokacin da take raye haka kanshi take bayan sabon duniya sai ya gudo yana fitowa ya kyale Umar kawai ya zo ya hau kan mimbari yace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan kalatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidillahu shakirin yanka janyo wayannan ayoyi yace man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wayannan mutane sai na Umar ya saki takobin da take annabi ya bage da kuka shi da annabi yake cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba ta rasuwa wani nasa to kino wato rabuwa da ni da akai ita ce azabul fasadi ba wata musiba da ta kai wannan ba sai da Anas bin Malik yake cewa da annabi ya zo Madina haske kai yana barin duniya sai ta gaba ɗaya sai shiru ka duba duk wanda ya taɓa zuwa maka da Madina ya san yadda Madina take da daɗi har yanzu har yanzu na shauƙin Madina Allah gari ne wannan ka je nutsuwar da za ka samu ta musamman ce wai duk wannan nutsuwar sai na hana san malik yace san da annabi yana raye a cikin sarkalin ne ka wannan duk wanda ya je madina zai gaya ma cewa baya san barin gari saboda nutsuwa shiru kai ka ga annabi yana wallahi tun da ya ko za ka gane annabi yana garin nan wane mutum ai bayan Allah duk wanda Allah bai kai shi gurin nan ba Allah ya kai shi makiyan mu ma Allah ya kai shi wallan kira masoyi madina wane mutum ai guri ne da na ga fada ka daina blaming masu kuɗin da suke zuwa akai akai kai ba da baka da shi ne Allah gaba ta mala wallahi tallahi dan babu shi wannan garin ba sai kai zuwa ba sai kai zuwa ba madina Allah kamar da to wannan shine abin da wato ko da yaushe kamata a lura da shi to kaga a cikin fitayi a ta kalatul ansar ake da nan tara su tafi minna amirun wa minkum amirun rigima ta farki kace kun ga muna da namu jagoran kuma kuna da namu kowa kaga idan ta faru su sun ja cewa na ji shugaban daban su ma na ji shugaban daban minna amirun wa minkum amirun to shine ma da yake cewa to da wannan tabaru fadafa'ahum Abu Bakr wa Umar wal Muhajir an zalik saboda haka sai da Abu Bakr da sai da Umar da sauran muhajirun sai suka yi miki dibali suka yi hana su suka ce ba yadda ba sab suka tunkuɗe wannan ra'ayin nasu cewa ba mu yadda da shi ba wa qalu lahum suka ce da su inna al-araba la tadinu illa li hadha al-hayy min quraish ba yadda za'i larabawa iya yin addini in ba da sai da cikin wayannan kabilun su ne alhaji daga cikin Quraishawa saboda haka wannan kabilun guda goma da Quraisha su ne za su mulki su za su za su jagoranci kamar da Annabi ya faɗa cikin ba wai a wasu mutane daban ba wa rawawlahum al-khabara fi zalik sai karka ba su labarai akan haka cewa ga abin da Annabi ya ce faraja sai suka yi karaji suka dawo wa da'u ne ƙwararriki suke da ƙwararrikiyawa biyayya domin sun gaya mu cewa bayan annabi ya ba duniya wanda za su jagoranci ƙwararrikiyawa ne saboda ku daina ma wannan rigima walau kana farzul imamati gairu wajibi da ake farlantuwar jagoranci ba wajibi ba ne la fi ƙwararriki wala fi gairi ba cikin ƙwararrikiyawa ko wasu lama sagat hadin munazara da ba ai wannan munazara ba me munazara shine wato tattaunawa ta ilimi ka ce kaza wani ce kaza amma ta ilimi wani bincike wal muhawaratu alaiha da muhawara ita mu al-iwan bi kuma ita ma tana nufin conversation din har yau an fahimta tattaunawa amma ita muhawara al-iwan ka ce a ce ne amma munazara ce mutum ya zurfa ba tunani ya rika ɗebo wasu dalilai shine munazara za ku ya ce malai sun ta suna munazara akan kaza shine ka karanto kaza na karanto ka zo mu zauna sai ai munazara wala kana kaidin da wani mai magana ya ce la alayka biwajiba da dai wani ya ce ai ba ma wajibi bane shugabanci la fi quraishi wala fi gairi cikin quraisha ko su su to shine ma da yake fama fama li fama li tanazu'ikum wajun da sai a ce to wannan jayya ta ku ba ta da wani matsayi ba ta da muhalli wala fa'idatu ba ta da fa'ida fi amri cikin wani al'amari da laysa biwajibin wanda ba wajibi ba to kaga da a ce ba wajibi bane da su waɗanda suke gefe gefe ce ya zar ku ka bada wa kanku lokaci ganin kallon nufin ku yana karewa akan abin da bai da muhalli a musulmi domin duk abin da zai zo ya faɗo cikin abubuwa biyar wal hukmu wajibun wa mandubun wa ba'u biha wal makruha ba ba qawluma saboda haka dole ya zama ɗaya cikin duk abin da aka ce mar kaza a musulunci ya faɗo cikin nan wajibi ne ko kuma mutahabi ko makaruhi ko haramun ko mandubi sai ka faɗa to shine malamai suke cewa to kaga summa inna siddiqa radiyallahu anhu bayan wannan dalilin na farko sai na Abubakar lamma azaratul wafa lokacin da mutuwa ta zo mar an yi da ila Umar domin shekara biyu yayi da wata biyu kawai sai alƙawari zuwa ga sai na Umar shi ne ba cewa kai ne jagora bayana ya dingina abin zuwa gare shi wani ya kula wa ahadu ba wani daga cikin mutane da ya ga amma mu gairu wajibin alaina wannan ba al'amari ne da ba wajibi akan mu ba wala alaika ko akan ka ba wanda ya bada aka cikin sa abai kuma a lokacin a waɗanda suke a al'ajaratul mubashiruna duk suna sai ne kawai baya ko shi ne kawai baya to sai ce wa a shi ne sai da abokan ko a ce duk suna nan gaba daya sai da abokan ne kawai kaga Abu Ubaida ai sai a wancan wa annobar ya rasu ko sa'una umwan to sai yake wani ne kula wa hadu hada abu kai wajibi alaina wala alai fadalla ala wujudiha wannan dalilin yana nuna cewa wajibi ne shugabanci a samu jagora wa anna rukunin min arkani din lalle jagoranci rukuni ne daga rukunan addini allazi bihi siwamul muslimin wanda wato da shi musulmai suke tsayawa da kafarsu siwam abubuwan siraku waɗanda za a sa filo ne in babu su mutumai ba za ta yabo alhamdulillahi rabbil alamin ba ne yake godiya ta tabbata ga ubangiji da talakai wajibu da akil imami wal amir mun ji cewa wajibi ne yanzu a samar da shugaba to dai ce wajibin biyayya ga shugaba da kuma jagora al-imam shugaba na gaba ɗaya al-amir kuma na bangare an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka kaga wanda aka kafa muku a matsayin gwamna na bangare amir ne an gane ko eh wanda yake ciyaman da haka duka wannan jagorori qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah ya yi wanda suka bada gaskiya atiyu Allah ku wa Allah biyayya wa atiyu rasulahu wa annabin da biyayya wa ulil amri minkum da waɗanda suke ma abota lamari a cikin ku ku duba ayar faran suna cewa kana tadabburi da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu atiyu Allah wa ati'u rasula yazo gurin ulul amri da yake wa ati'u ulul amri ba yake wa ulul amri ne ku domin malamin suka ce bambanci shine biyayya Allah da manzansa gaba ɗaya ido buɗe ake yi ba wani abu da za ka ba neman dalili kawai ka bi amma biyayyar shugaba ya kamata ka rika kallo cewa idan ko ka ce wacce ido rufe shi inda za a kai ka amma ta shugaba kuwa sai ka yi idan ka a buɗe yawa har ka bambancewa tsakanin fari da baki shi za ba ce wa ihu ulul amri da Allah ya ce wa ihu ulul amri to da irin biyayyar da Allah ake wa Allah da manzo za ka yi amma tun da ba ce wa ihu ulul amri ba za ka ce wa ulul amri ne ku cewa ku bi su idan ku a buɗe dan ku yi ido da shi ba matsala amma ne idan ku a buɗe shine bambanci to shine yake ana bi wurin radiyallahu anhu kai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ada'ani faqad ada'a Allah annabi yake duk wanda ya bi to Allah ya bi man yudi al rasul faqad ada'a Allah wa man tawalla fa barakallahu alaihi ma fiwa kadin to dai ce wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba annabi to Allah ya saba wa man yudi al amira wanda ya bi jagora faqad ada'ani annabi yake ni ya bi wa man ya'ti al amira wanda ya saba mar faqad asani wani ya zaba wa kujigo amirul mu'mini ya zo kace ba za ka bi ba to ka zama dan tawaye wa abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace alal mar'il muslimi sam'a qasamu wa da'a wajibi ne akan mutum musulmi ya rika ji kuma yana ji shi ba abba shi abin da yake so aw kari a koyi shi illa an yu'mara bi ma'siyati sai dai an umarce shi da sabo fa in umira bi ma'siyati ma ka umarce shi da sabo fala san fa wala da ba shi ba shi to anan fa ba za ka ji ba ba za ka bu ba wa abi hurairah ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaysa sam'a wa da'a annaba ne da su suna da yake na hore ka da yi bi da biyayya fi usrika cikin kuntinka wa yusrika da sauki wa man shakika da lokacin da kake cikin nishadi wa makarika da lokacin da ba ka cikin nishadi shine abin da kake ci wa asaratin alayka da lokacin da aka yi ba san kai shine al'asar aka bibi dole akan ka gaji kulle ne wani aiki kurukuru ka kuwa da zazzanda amma aka dauke shi aka daukar ka ai asara ce wannan ko ba haka bane kai ka fita jinka amma ka ki baka to shine ma ne didin da haka annabi alayhi salatu wasallam ya ce ko amma wannan bibi ko kai biyayya wa an wa'in bin wajin tsala ta'ala ta'ala salamat bin yazid al-ju'bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalama ibn yazid al-ju'bi ya tabbaya annabi alayhi salatu wasallam qala ya nabi allah ya annabi allah أرأيت إن كانت علينا أمراء أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ara'aita ba muna wari ya mai Allah in ka mat alaina umara idan muka samu wasu jagorori akan mu ta kai akan mu ya kaluna haqqau su suna roƙon mu mu biya haƙƙin mu dauke nasu haƙƙin da yake kan mu wa yamta'una haqqana amma mu suna hana mu haƙƙin mu kama da murna ya rasulullah me kake uwarta mu da ni kamar dai yanzu yadda Najeriya take an fahimta da kyau ko ba rada anhu sai annabi ya dauke kai ya rabu sun masa'alahu sannan sai ya kuma tambaye sa shi wannan kalama din ya kuma ne mai tambayar fa arada anhu annabi ya kuma dauke kai sun masa'alahu fi thaniya karo na biyu ya kuma tambaya au fi thalitha ko kuma karo na uku fajazabahu al-ash'ab bin kai wani da aji yana gurin ash'ab bin kai sai ya janyo shi ya janyo shi yana janyo shi bakali sai ya ce isma'u wa ati'u ku ji ku bi kawai fa inna ma alayhi ma umilu wa alaykum ma umiltu in aka je kiyama laifin su daban za su tawo da nasu laifin kai ma da naka laifin za su kai dai kawai ka sauke naka abin da yake a barke shi anan bai ba shi amsa ba domin ga abin da yake gaba da alaikum bi sami wa da'a shi ne malamin suka ce wannan abin da aka ji da kai ya faɗa annabi ya tabbatar da shi domin ya ji shi ko bai ce kala ba cewa ka sauke naka hakkin ka kyale su za mu ji ma a nan gaba وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انها ستكون بعدي اثرته النبي يجي لا samu san kai a bayana wa umurun tunkiruna hada al'amuran da kuke inkari akan ka san inda wani abubuwan suka fara fitowa daga lokacin da sai na muawiya ya bar ya bar wato eh daga wannan lokacin wannan asara din da rika fitowa kaga a lokacin da aka nade yazidu aka wanda jibrili ba ta bai nan Abdullahi bin Zubair ko ba haka bane duk suna rayi Abdullahi da Umar suna da wayannan yanzu zaka dora wannan shi ba ba ta hali bane to kaga asara din da Annabi ya faɗa zaka bayyana ga ta fara bayyana shi bi ko kuna ji kuna gani mun bi ku danganta a baku ba wani to shi ne yake cewa to a mu'amurin da yake rona da al'amuran da za ku ba ji muku ba abubuwan da hajjaji ya zo yana yi ai ba su gamsu ba amma Abdullahi dan Umar yana ji yana gani ana san Malik ina ji ba ji har da biya kai manzo ba sai karbi a baya dama haka yake yi sabon nan manya wanda bai gamsu ba in ka ji zuwa kai mubaya shi Marwan ya nada shi ko idan ka ji zuwa kai mubaya sai sa a samu ka sabon annabi ba a samu kambi na karfe a wuta yayi zabi sai a tsokana ma a baya ko a zuwa cewa in ba baka zo kai mubaya ba to cikin ka yayi eh amma ka haka ya rike mutu wane mutum wane mutum to saboda haka wannan shi sai yayi jafin sai a dota da ba shikenan je ka in ba kai ba amma cewa din ka ga yayi da gida nan kai da ni ni azan ne kai azan Allah wa ne ai wato in mutum yana bibiyar tarihi wasu abubuwan ka jigo zaka ga mamaki to saboda haka sai ce to قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا sai da abin da ya rasu da Allah ne kake umarta wannan kari irin wannan lokacin a cikin mu inda Allah ya rasul kana sai annabi yake to aduna al-haqq alladhi alaykum Allahu akbar sai annabi yake ku ku dauke haƙƙin da yake kan kaga wannan abu shi alƙalmi ne kai ya sani shi da ya bayyana yace ku dauke na ku haƙƙin wajen aluna Allah alladhi lakum ku roki Allah ya baku na ku kullum abin da muke faɗa kenan wasu za su ɗauka wani baka zo burgewa shi ne yanzu ka sa alhaji ka ka zagi shugaba a gurin wasu ɗaliban ka sa alhaji ka ka iya shugaba kai ne a ruwa kai ne a ruwa ai kai abin da kake yi ne da'awa ko riga ba wuya kake yi yawa ka zo ka yi da'awa domin a daidai lokacin da kake da'awa mutane ne daban-daban kowa kuma da irin fahimtarsa kawai gaskiya ake so ka ta kawo mutane da yake ta yawo yadda ko mutum bai dauka ba ya san gaskiya ka faɗa haka ake yi kada mutum ya mai zama fakiya in kana da'awa kar ka soma a matsayin na mai da'awa ina da da'awar ra'ayi amma ba ruwansa da al'umma ka je ka rike shi kai ne wannan shi ne dire daga lokacin da ka zo gaban mutane yi kokari da ya musu gaskiya kawai kar ka soma idan mutum baya so ya bada wani rami to wannan ita ce kuma rigar annabawa wallahi kana cire ta to zaka samu matsala eh zaka samu matsala rigar annabawa gaskiya ke faɗa kawai a kyale ta shi kuma yin da amfanin gaskiya ko mutum bai dauka ba zai zage ka a kan ta eh ya kuma san gaskiya to haka yake to wannan shine kaga abin da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa wa an aufi bin malik radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم وفي واتو زاقبن جاغورورون كتوني الذين يحبون يحبونهم وانا da kuke son wai ibuna kun suke son kun ga wannan kalmar ta fara kan Muawiya Muawiya ko kaunarsa da ake a shar shi da yake karu masu yawa duk wanda ya rota ya gabu da shi na'am domin yadda ya rike kyautatawa mutanen shar shi da dan samu matsala da sai na Ali sai sai na Ali yazo an kace sai na Usman ba wanda ake jin magana a kan irin sai na Muawiya domin kowa yana zanzu kyauta ta muke kun bai da rike ko shi kuma sai na Ali ya zo a matsayin shugaban kasa su kuma yan da sham gaba ɗaya kawai Muawiya ta sani to shi da sannan yana ganin yanzu yana cikkiyar bawa kuma zanen dan uwansa aka kai saboda haka sai ka zankulo wanda suka kake dan uwa ba sai na gwamna me faɗa aji kai kuma yanzu ka zo baka ba san kowa ba shi kuma yana ganin a a bari in fara zama akan kujera ta an gano ma zuwa yi ma kace min illa kaga kiji da haji to amma duk da haka wanda ai shine jagora wanda yake alfa da omega ai wajibi ne ya mabiyayya ko ba haka bane yanzu gwamna ya ce ba zai wuce ba kasa ba to kaga a ake cewa shi za ka ce duk da cewa dai na Muawiya ibn Jahaj amma sai da Ali ya dace gaskiya domin shine Amir shine koga na sama kun bai da yau to kaga a wannan ya za ka zagi wani ba zagi domin shi Allah ya amfani da ayar man kutila mazluma fa kad ja Allah wa innihi sultanun wala yusri fil qatl innahu kana mansura Allah ne ya faɗa cewa duk wanda aka yi dan uwan sai nemo masa hakkin sa to da wannan ya fake sannan yana ganin kowa mutane kuka aka rike a masallaci saboda matarsa ta kawo rigarsa lokacin da aka yi mata tsara ɗan tawaye ya sa hannu suka cire yan yatsar shi ne ta kudin bilo ta tawo da su a cikin fararen kaya ai dole hankali ya kai dole hankali ya kai tana zuwa kuma yana zuwa cikin masallaci ya buɗe mutane suka rika kuka to in kuka kalli abubuwan za ku ga kaddara ta riga ba ta ji professor mun sai kaddara ta riga ba ta ba yadda za ka yi labari ne da kana karanta shi hawayen ka na zuba hawayen ka na zuba iyayen ka sun samu zabani wane mutum to wannan shi ne to shi ne yake cewa wato kaga ku ba ta haƙƙin to shugaban ya zanto yana son ku kuna son sa wa tusalluna alayhi wa yusalluna alaykum kun ga kalmar nan da muka biya eh abin nan akan asala karatun kin karanta ko na eh rana asabar assalamu kace imana addu'a to kun ga anan wata salluna alaihi ba ku ne musu sallah ba kune muku ku ne musu addu'a su ma su ne muku addu'a wa kiraru a'immatikum kun ji ko ku ne musu addu'a su ne muku ba ku da ne musu suna ne muku ba kullun ku tsire shugaba ya ce ku ne masu laifi kuma ku tsire shi ba shi ne muku to daga nan al'amari ya lalace wa kiraru a'immatikum a jararan jagororin ku kuwa alladina tubjiduna waɗanda ba kuke ki wa yujiduna hukum su ma suke kin ba sa san ku ba kwa san kullun kokari suke dige da raku wahala kuna kallo jahalin da kuke wa tal'anunahu wa yal'anunahu kuna tsine mun suna tsine mu wani sai zauna a majalisa duk ran da aka zauna sai ya tsine shugaba ya fito dari kai a ruwa ina yawan faɗa wannan kalmar kuma ruwan mai kado biyu wallahi kane a ciki yawa saboda haka wannan shine kullu ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah afala nunabiduhu inda zalik ba za mu mutu tawaye ba mu kyale su biyu wasu da su a wannan yanayi kana la sai annabi ya ce a ma a kamo fi kuma sala mutukar sun kyale ku kusa yin sallar ku la ma a kamo fi kuma sala mutukar sun kyale ku sun tsaye muku wato ba ta hana ku yin sallah ba ala man waliya alaihi wali annabi ya ce ku daura duk wanda aka sanya min wani jagora fara'u ya ci sai a min ma'asiyatillah sai ga wannan jagoran da aka dora ba daraja ne shugaban kasa ne gwamna ne waye duka sai ga cewa yana zuwa da abubuwan sabon Allah bal yakra ma ya ci min ma ake illa ya kyamaci abin da wannan shugaban yake zuwa da shi na sabon Allah kai kai kai zannan ka kyamaci wala yanzi anna yadan an da'ati amma fa kada mutum ya zara hannu wajen yin biyayya ga shugabanci duk da haka wajen sako ne karka bi amma duk inda aka ware ubanni ba sakon bane wajibi ne ka bi kun ji ba jama'a man limamu da lita ji da atu wani liman ne ya shiga to sai mu tsaya wani liman ne wanda ba ya masa biyayya jagora ko abin nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya dai mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da wanda kuka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata labe da yake kin karo mu Allah dan kisan sa kada ka ba mu da zabin kawo ka Allah ka ba zaba mana shugabanni na gari Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'umma musulmi duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka ba mu nutsuwa a cikin zukatanmu suna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofaffi da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ji kara mun da lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin ka madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka ji galabar matasan mu Allah ka fiya mana su ka dora su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin ka madaukaka Allah ka wata kada ka bar mu da kawo kanmu Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi a gare mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين